أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wata'ala ya kadar halurinmu a markar ahalus suna jama'a wanda ke mulkar fada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 25 ga wata na Rabi'u Sani hijira shekara 439 wanda ya dace da sha biyu ne ko? Da sha biyu ga wata na harko shekara 2018 a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul tauba aya ta 81 kenan yau za mu tashi aya ta 82 illa kayan muhara akwai ɗan masa'aloli ta warko yanzu kayan muhara kayan tashi wannan wazomin da wata masa'ala ko shubha da ake samu wasu matasa wai cewa matsayin mutum ya zo da littafi makaranta irin wannan ya sa karatu malami iya karatu iya dibawa wai wannan ba kiran shi karatu na kayi karatu a gaban malami dole ya kai gidan malami ka sa yi tayi a gaban shi yana ganin ka kana ganin shi an wa wannan shubar ce da suke sa matasa kan ji su zama da karuwa su ilimin karuwa su addini na burin ya da jahilcin al'umma wannan magana da kalin ta kashe ne ɗan wannan faɗin shi magabata karatun da suke a kullum da malamin ma maganar da yake zai iya wani an samu sun ɗaya biyu masu ɓangarawa yan baya dubannin suka yi musu yin jirgi dubannin suka da ya yi sun yi uku wanda ya mutu shi ma ta sa daga ba ya ɗaya sun guda don ya kai ranta ya ga ya zanta waye wani wani sanya ko shi ne ba ya da ma koda malamai ne sa da ba su yi suna kiran cewa almari da musu hatta ne bi a kasar ya tsaya bi da shi ba da mahimmanin su iya maganin wani shi gaba ne Allah sun da ya kawo in wa a da malin zai yi magana kayan da zai baka ji ba yanzu shi gaba Allah ya kawo za ka ɗauko kasar na malami ka buɗe ka sa da tsaya gaba da karatu ne wallahi za ka iya koma baya ka dawo ka je ka dawo haka ne da kiyon abin da ya saboda wani wanda yake wurin bai ji ba da yawa za a wani abu na hanyar na farin zamani in ma an kai ce in ma a kwanci ne wani abin zai fi cima wanda yake wurin amma idan ji da ya koma ya sa ya ji ba zai ga wani abin da ya zama zai kuji wannan mutum ne da Allah ya kawo ci gaba addini da kada za mu zuba bangaren internet bangaren radio bangaren tele ko ina ka shugara ka je ga wani ko yan wa dalilin wannan tunawa jama'a yan afirka tv suna dan a gaya jama'a ta kuma addu'a kusa abin da yau zama gidi yawa ga dini suna cikin wata matsala suna fatan Allah warware ana nema a tsaye da abin suna buƙatar addu'a da taimakon yan uwa sau irin wani sarkishin ta musan afirka tv shi gaban da ake ba makar da kawai kasa ka kafin suna jikin da kai shi kuma ina da duniya in kana da wannan salula kana da wani abu aka sa wani za ka iya kama kallafi da ke mutane kuma ka yin kanta za ka kama kana kallo kalla a wakon misali a nan uwa a wakon misali a nan wani mutumin mai nagar ne ya zama a miami ya goya hamsa iya isra'ila a yanzu wallahi wata da kira na yayi na dan bana kuma kira na har da har da isra'ila ya ka cire isra'ila na ji wannan bare gudun fanta ba kuma ta ba kuwa an ji ba yin da isra'ila isra'ila zan ce ne ne ne ba wani kafin isra'ila a takaice da yake mun kuma ka tarin abu abin da ya kawo masa'ada ce aka muka ɗauko kafin ka nan kafin da kuke nan iya kallon su kafi ya muka ɗauko masa'adar mu'amalar ahalin kitabu da da musulmi shi ne tarbar da yake yanzu iyakar shirin ne ya yi wani abu da ya shage shi shi iya cikin ahalin kitabu iya mu'amala da su yake tabbatar da me yanzu hukumcin aikin da yake a can. ولا اول كم زمان هم ابو العلم هي من هي اذا يجع اي الوحيد اللي يخلوه حتى ولا اي انا ده انا ما ده ده فن في ثاني كم تلقى ما تكلم ابو اللي اكي نفسي كيف تنبع تكتب كده كل هذا الامر ابدا تمام انا كما جاي كما قلت له مش جاي اه ابدا kuma abinda muke bayan nan kwanaki na magana kunan bambanci da ake magana ji a talabijin ko a radio a kowace ababen wani na magana fadala irin ta magana addu'ar mala'iku ta rahama da nutsuwa da maganar mala'ika idan ka tsohon ka kuma da kai misali mala'ika iya ma addu'a Allah mu kasar da ruwa Allah mu rahamu iya ma addu'a haka tashi da irin wanda ya je masallaci kan neman sanin babin ɗaya na ilimi za a baki lagar hajjin wannan bayanin wannan shi ne bambancin fadala da ake samu in ka samu dama ka zo amma cewa wani ba a faruwa ya an zama malami gaskiya ba haka ba ne zama malami shi ne auda an samu gaskiya magana sai masa'ada ta biyu sati da ya gabata wannan addu'a da muka bada an sha mun tambaya ta waya ko ta bangare abin da muka yi bayani ruwayar asalin bayan cikin da shayi don ce waye mamun da ya kawo ka haka imam musulmin ya kasa haka imam musulmin cikin mun kashe mun zaka sai imam abin da muke bayani addu'a ana yin ta ne a cikin sallah a bayan tafiya ba a wajen sallah ba wanda suka tabi na bayan sallah daban shi wannan ruwayar ta ita ummu sulaim ta ce ya rasulullah علمني كلمات أدعو بهن في ثلاثة ده ما تنبيه أدبينا يا سيدة كثيرا تنتمي أدعو خلمومي وأدوار تذر كرم تاوى أشكين صلحة دائما أخلق شيء رغم الدائمين كانوا قلن باب التحول اليوم ذكر بعض التحول ذكر لي لأكي الضائم الذي أنا ما مزاوي يجب تسبحين الله عشرة وتكبرينه عشرة وتهمنه عشرة يجب ki yi tasbihin Allah subhanallahi goma wa tahmidina wa ajala ki alhamdulillahi goma wa tukabirina wa ajala ki Allahu akbar goma thumma tsari hajatak in kika tsaya da kike tambaye bukatar ki fa innahu yaqulu qad fa'altu qad fa'altu wa mu mutaddai imam ahmad idan idan kika harke nan ba an yi goma goma tasbihin goma تأمين بوما الله أكبر بوما يا سبحان الله أكبر بوما والحمد لله أكبر بوما والله أكبر بوما أنت تشيرون بس بقعتك تشيرون كيف بقعتك إذا أنت ما بقعتك ألا بيت قال فعلت قال فعلت ناي ناي ناي كتابين الآن ما أعمل لما ما أعمل لما نقول كده مزاي نعم نعم kenan wannan shi ne a gane addu'a kenan bayan sallah bayan an wa annabi salati amma aure da Allah kai kai da abu da hudun wannan eh so sai a kawo ta ko mutum ya kawo da bukat illa an wanda da wahala an ba imami ba ya sai wa mamu azalci dan ba dama ko da wahala mutum da kai yi wa da kuma suka fara mamu mutum ya ga eh dai shi ne kitan sai to idan liman ba ka dama ba a cikin nan ana yi a nasu da ana yi a farilla إيه كان من أي أنك تتكلم في كل شيء أنا أتبع إلى أشكال الناس على ضياء الضريبة كان من أي في الآن فإن كنت لو بكتير يكتب فإذا وما كتير محلة وسعى ترجع كلنا بيان الجوع صنع فتح من العربي نصنا كيدا فنصنا ياي إذا بام كتير محلة وسعى ترجع حول ترجع فلا شيء ولا شيء من هذا الشيء ما زي ما كان عندك بعض shi ma sai da ya gabata mini magana ta magana ta kokowa ita kokowa haramun ce yin kokowa haramun ce da yanwa abin da muke magana mu an wa abu abu da yawa ba yin shi bane ba kullum yi shi kullum haram misali ka ce ka taɓa balo ka taɓa haram ka baka balo a tsarama har ka ce ka haram abin da yake fiyowa baya ake magana dan wa mun sani a musulunci ruwan kan nan da amma ba da zama iya magana abin da yake yi ko yi mutum yake sanda da zarga da aikin ibada muhimmanci yake haɗa kan al'umma mu yi magana haɗarin da kokowa muka ga ta kawo ko tana kawowa a can dama na magana raba kan jama'a sun da a hankali a haɗa in wannan tsarar kuna wallahi ba magana ba ta kokowa ko musabaka ta alƙur'ani za a yi ta kawo irin abin da kokowa take kawo mu cikin haramta musabaka ta qur'ani da musabaka annabi ta ayyuka shi da malamai ita ma kishi hada malamai ne musabaka ta qur'ani wasu ce ayi wasu ce ba ayi wasu ce a saboda ko mara kamnani wasu ce a bid'a ce ba ga bani malaman da suka kudiya sun wajen da yawa ka da kuka ka magana ka ce ka jini wanda wani abu daban so dai wani abu da wani yana aiki an muna yi abin kawai kamar wani abu ne na zanni ne karara da mun ci akwai wani yawa in abu ya zo a hudu yawa da daga nan daga kan da gama ka tara da gama ne akwai cikin malaman sunna masu ganin musabaka ta qur'ani a hanyar zagurar da ya misali da kashin da zaka mata tantar saudiya mai yawa akan haka amma kamar yin kuma da kamar da albani suke cikin kamar albani rayan hulɗa shi iya ga babu wani hulɗa sun gaba sai kai mun tabbar tabbar da wannan ba da ba wani hulɗa kan kasa har na yin shi wannan abu da suke da wani cikin cikin malamai ya kame ai ibn sayyid ibn sayyid ibn sayyid ya bata ya kama ganin musabaqa diniya saboda ba da kamar tsarin abin yaki da sauransu don sun fi hakan akwai ruwa da ba zama ke cewa la ta baka ɗin da biyu kurkin au nasabin au hakan sannan wani tabbata annabi ce ba su na maka ba ke ke cikin hum ma'ana tsayar da rabu ko na sanin ko ta koyon hali ko ta da doki hakan na tsere na koyo da wannan iya da alaƙa da yaƙi da jihadi da kafin alƙalin wannan ne wasu ke kawo ɗan musabaka ce ta addini ibn zaki ya bari ta a wannan magana ko da da yake ibn qayyim da malamin ibn taymiya kana kan shi ke banna goyon bayan an ga hujja kan haka ba yace ta wannan yanzu annabi ya wani ga abin da ake misalin a kansu da haka yake kuma bayan haka ne a maganar da aka yi mun kai magana akwai maganar ba da kuzari da bangaren ya ala abokan da ba da kaza bangaren addini yace to a yanzu abin da yake biyowa baya akan musabaka kowa ya sani kuma ta abin da ake gudu za a za mu samu wani ji da kika za mu samu wata al'umma ta matasa masu yin karatun Qur'ani ba da Allah ba kuma ba su sarfa ba yace za a waye gari aka tashi da kwaɗai duk wani kai da kwaɗai ba da Allah bai yi bai ke kwamfi da ake yace wani shi ne hakarin da kake fuskanta bayan magana shari'a ta ta maganar da muke buru ku za ta wakala da al'umma sai ku zaba da yawa suna ba da kansu da kuma suna karatu da fara gudu gudu su ci musabaka kula yace wannan sun ta a matsayin mafaɗin kuma wannan kan haka kuma ga ɗan magana sanannan annabi ya bayar labarin gobe kiyama mutane uku wanda za a fara ruwa da wutar su gobe kiyama a duniya suna da kala da bangaren telefon addini da mai jihadi yaki fi da bidin da da mai da duniya yake da mai yin jiko ai cikin abin da yake aka fara ruwa da wutar su na daban ai wanda zai zo ya Allah na karanta qur'ani na karanta na kaza ya kai da ni kaf Allah ke kai ya niki kai karatun qur'ani za a canza makaranci na saukan mai tsayi ta ta dace mai fitar da firin zai mutu yi ne dace mai firin ya ji mota ya ji mota ko ya gida zai ba su ya ce kaga wannan munuwa zan shiga da suna ha ke nan ke nan suka ce za ba kira abu ne da sabani suna da Allah ai wasu daga bari ne da wannan wani da gaskiya shi ba hujja sai da gudun gudun mun abin da ya ambata saboda bane na malamin na bisa na ko to ko ke sama na da Qur'ani idan muka aka tabbatar tana kawo raba kan al'umma kowa nan ya ji cewa za hana ta gaba daya shi ne mushawarar tsakanin da Allah in ana neman masana ga al'umma kun ji hankalin jama'a wannan kowa ko ba ta gaba daya ba in har ana yin zama kan al'umma a tsaye da ta a kwan biyu in ji ana neman haɗin kan al'umma a nijar wallahi don wannan shi gaba a wani tsarin za a yi malubu ko wani abu da rulla yanzu suna da wasu na kulle ka gaza abu abu da aka fi abu da in har ana son zama lafiya haka kan al'umma shawara shawara ta samu shawara da Allah ya gani a tsaye da ta a huta a san da gaske haka kan ake so Allah ta ce magana ta hawa su ta karshe kai wannan kuma tirayen na cikin mutane magana birni da suke sai ce wani ɗan uwa ya same su ta iya zuwa kalmar zuciya bayan tattaunawa iya karta a ɗaya cikin masallatai na alu suna na sabon gari me yasa yake saboda ai wannan unguwa da makwantai shi shi yasa sallah kuwa makwantai ba ta halitta ba babu sallah kaga wannan da kake da yawa ba shi ne bane suna yawo da magana shi ne kuma masala sallah a makwantai a wannan duniya ta a yau babu littafi wanda ya yi wata da sallah a masallaci cikin sallah da bayan kai da su ta tajin sai su da arke tin akrak na da na su ko ma da abin da yake a ismanin ne ne da tajin sai kin kin da kasu ko mun haji haka kenan halan bai fita da rukun masallaci kabari masallaci na faɗin da yadda aka wanda ɗan bida a suke faɗa da shi wanda tsari wani ya hana magana kwata-kwata in ya kawo hankala a cikin kabarai amma shi ne bayanin da yake wani zama ya bayani ɗan uwa magabata gaba ɗaya ba ne maganar sallah a matar a kabarin da ya zama tsohon kabari ba ba su kabari ba ma yi su tare magana ana kiran kabari kabari lokacin da yake da mutum da kabari ba shi amma ya zo an kasa ɗaukar sauƙi maganin wani ita wannan magana ba ku cikin magabata ba wanda ya kawo ta ya kana magana ali tsari ne kike ne sai kaje magana ku kuci cewa wannan magana sallah aka bari sai ki haka ne ko ta ma ka bari duk duniya kan jewa gari da masu kamar ka bari ba da haka yanzu idan ka maka bari ne ita wannan magana inda ake magana hana sallah a masallaci dan ya kawo magana karkashin maganar wata ruwa da aka kawo a makka wajen hajar akwai kabarin annabi isma'il akwai kabarin annabawan da bayan a cikin ka'aba kaza kaza wani magana ce suke kawowa kan bid'a a cikin wata ruwa da yace wannan ruwaya na kira ba ta inganta ba kuma ta inganta abinda ake magana mata kabarin inda yake kabari mai kasunan kabari gashi nan sun da mutum masallacin da manzo da gidan sallallahu alaihi wasallam ya gina a madina ya nuna kabarin aka tuwa aka yi aka wani hajji mutum ne haka yana wannan shuba haka yawo da gida ha a samu da shuba a cikin addini ba maganar hana sallah a tsohon wurin da ya zama ya rushe kabarin ya lalace babu hana sallah ko ba ya da taɓa gudu ne da ba kasan gobe na yi nasarar da suke inda yake fadin a hangu a kabari amma a inda yake ake masallacin da gidan kabarin a gidan iya rushe masu gabar ba ma wurin sani ba a nan zaka bi a kan take ba Allah ce shi za mu tashi aya 80 da shi Allah tamanin da biyu da girma da biyu طبعا عندك
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم muna cikin bayani na waɗanda namukai da aka bari a madina lokacin zuwa tabu wanda su suna da sun yi wayo an bar su a gida ba su tankari ba yaƙi ba su tankari mutuwa kuma da suke maganar jan hankali ɗan uwa masarauni kakkuje zafiya ba ba iya Allah ce wannan abinda suke gudu gudun jihar nan mataki wannan abin da suke ciki zaki to sai aya ta karfe wadda za mu karanta a yanzu falle da haku kalilan waliyar ku kasiya ya zo da siga kamar ta umarni kamar da imamu shaukani ke cewa haka imamu kurtubi sai wanda kun ji iya zawa wajen abu wajen a wajen suna alamar mahatum abinda ka'ida ka'ida ya yi shi ba dan abinda ba na umarni mai dariya ko kuka nan ma'ana ita khabar duk ya zo amma amma kamar ba da labarin cewa da hakuka da mutane wannan mutane mana za su yi dariya kaɗan wanda ya fi kuka tsirin za su yi kuka mai yawa ma'anan duniya za ta more suna musu daga dama su shaɗi a yau cewa sun koma ga Allah za su yi kuka mai yawa cikin wata ruwaya wadda imam imam bukhari haka imam ibn majah sai abuwa ta inganta mun za sallar sanar iya cewa la tukudu dhahik fa inna kasarta dhahik tumitu al-qalb kawku yawa dariya yawan dariya iya kashe zuciya ba bane ba yawan dariya iya kashe ba dariya ba amma ya zama kullum dan sheki aya ne har ma za ka shiga a kuma ka zama wani wa ka shaka ta ne wani komiti ne zai kuma ƙarya na ta dariya na sheki dariya ha ha ha na sani ha ha wa kuma abu ne mun shakatawa wa shi kun hali kun kun fa dariya to da gaskiya da ƙarya ayi dariya to dan haka ana ce kawai ku kawai ku yawan dariya ba har dariya ba ana magana yawan dariya to yawan dariya yana kashe zuciya wata ruwa da wani filmi zai rosu magana da yana cewa yana yana cewa inni ara ma la taru abati sama wa hubbana an ta'id ma fiya mawt ma fiya mawt ma fiya mawt ala ba'tadi illa wa malakun walid jabhatun khalida lillah yace wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahibtum qalilan wa la baghiyatum kathiran وما لبثتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم في سعداء في دعم من الله تعالى ما نرضى الأمر تقال ولا ابنها تبكى ما ذلك لما تهربيت إني أرى ما لا ترى إن هذا أبن لكوبة قبل ما ذا الله شيء إن هذا أبن لكوبة قبل اتأتك في السماء سما تايل أرى وهو اللي عايز تاكل السمسة وانا صارت سبب اليوم يجي ما تقول أربعة أسابيع أما كبار الجيل من سما قبعتها babu wurin da za ka aiki ya zahu illa wa malakun illa a wannan wurin a wurin malaika wani da hannu ya aiki gobin halittar da Allah ko ina ba su ba malaika su za ka yi ina na zuwa kudu ya ce na ran da Allah wallahi lau da alamuna ma'ala inda sun san abin da na sani la da shaktum qalilan wa la baqitum kaseeran da kun kuka ne da duk da mutum ka aiki don akwai yawan akwai matsala akwai aiki akwai fitina akwai muskila da suke suke saka da mutum mutum musamman ya lafiya ya ce wallahi da kun da rukuri da rukuri da mata ba a kai shi mutum sha'abu da rukuri da ba to da harshe musu a ɗanar da kun mutum titi na rukuri kuka kuna neman abin kuna kuka ya kasa nan da ke sabbar kina akwai matsala a mutum bai kamata a farkon ka yawan tsarawa da kundin dariya kudin ha ha ha kudin kai ɗan zama wani a yi hankali akwai matsala wannan shi ne kina Allah ce falle da haku kalilan wani haku kasiran za su yi dariya kaɗan a nan duniya gobe kiyama za su yi kuka zai me zai kawo da haka da za a yi matan ya kashe mu sakamakon abin da suka aikata a shi Allah ce gaba
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي عبدا ولم تقاتلوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين dan wa hukum sunna cikin dai sahiya uhud abin da ya wakana a kusa an baro su a gida manzala ya tafi da shi sauran sahabbai kuma yan wani akwai na kasan basani biyan da uhud ta shahara amma da wa'azi na irin da ake nazar jahiliya wa'azi na kan tabuka manzala ya haka ya kashe mutum dubu ya haka ya kashe mutum dubu ali ya haka ya kashe mutum dubu wanda cewa ai cewa kama ita rasulullahi wa ali ali aka akwai mutum kun bai kunu ya zo iya gida a nan da ali ali yana gida a ja da koshi aka turo aka akwai mutum kun kun bai kunu daga sama idan ai kawo gida ne kai ina mara don ke shiri aka zo shi da mara ali ya zai mutum shiri aka tada shi da cirewa daga ba da akwai mutum kun bai kunu daga sama aka akwai mutum ya hau daga madina ya je ya zabuka ya je wa ne ya kashe ya kashe mutum dubu har kashe dubu ya ce rasu lari ni na rantsuwa da allah sai jini ya zama gaban doki sai jini ya kama gaban doki na sannan aka yi kada kada jini ai yare ya sauka wani fishi akwai haka ya rasu lari don ba haka ba ya zama wata banka kunta tsinya da tsinya ne ne wani kuma ba haka mun zaka da kai sai da kuma da kuma da kuma haka na kamar wani da buka wannan ne ne wani da ne da da dan ba sai maka wani wani yake da wani ne har ya tsaka har ya karba mun shi kuma wanda wa ne ya wani ne manzon Allah idan na yi rauni ko ba da kuma zan kuma sabonka haka shi wa abu muna jin kare garin wani gudun wani don ki dubu gari da ba don ki dubu an kai a dubu duk annabi gari da ta fara wani shafi gari ma gari dubu annabi ayi tsanani aka wani dubu aka yi dubu aka yi kawai jini da kuma sai abin yawa wannan tsarin ya ce tsarin ya ce ba labarin da aka yi manya ba ka ruka ya ce nan wanda abin saka salama ya ma shiri na musamman wanda bai ba wani yaki da shiri iri shi amma Allah ya kaddara an ce abokan da wasu hoto ba sun tsoron da hoto ba manzara inda kwana wani kwana shirin ya yi na kota kwana ba wani da yanzu alhali ne dawowa yi a nan da rufe ba kamar a gaba ko mutum ce ba kake ba balai babu kuma inda an ga magana abin da ciwon ido a haifar da mai a libya ciwon ido a libya za a jiwa ne wanda kirki wani haka ne ake a haifar ne ba ta muka ba ke ta muka ya ne ba a yi shi ba amma an sami jarabawa an ware karurai da na faru a wannan mafi da yawa sun bayyana a ta muka kenan wannan muta da aka yi ganjewa kasu yanzu annabi kenan wajen dawowa da tafiya mishi فإن رجعك الله إلى ما أكت منه إذا هل ألا يميد على الجدا كذا ما كره وإن متعنين لفك بني الجدا وإن بالتجيبة فك حمد الضرع فاستعذنوك بالخروج ينزو tunda sun samun san tsoron mutuwa ne sun da yan rumawa ne za a yi rumawa sun ji tsoron su je su mutu ba za su je ba tsakiya zai yara an dawo gida da zo ta bilis za a wasu suke su je to kuma don san allah ba buƙatar yawa yake ba allah ba buƙatar su je yake idan ka koma fasta a sai suka nemi uzumin da kurun da suka da kurun sai suka nemi uzumin da wajen motsa wajen wani yaki faƙon nan ta kurju na iya abada gaya musu har abada ni da ku na tsari da tsaye ku har abada ku tsaya ku da abin da Allah zai abin da Allah ta kwafi ba ta kwafi ba ta ba ba shi da ba ba ba ku to ba da rabata kuma Allah ya Allah ya umarni da Allah da ya mun nan ta kurju na iya abada kuma na buƙatar da bariya a duwan yace da dai ni ne ban da tsari wata kama gida ba na tsara yaki a ɗan adawa ta da har abada mun tsari Allah zai tsari na fito gido ku ga bayan Allah Allah ba ta umar a duk da ta bayyana ku kun sai da ku za a ko ku ba ku za a yi mana bayan Allah da ya bata me ya kawo haka Allah ce innakum raditum bil qawli awwal ma ku ne kuka yarda kuka zaɓi zaman a zaman farko تشمل بحل بيض في أثر لقعود مع الخالدين وزمنا تابد الثورة ما زمنا كده ما لا لا ما لا وزمنا كده شي كده wannan zai ba da shubaha da kuma abin da ya wakana a hudebiya sun so da fata sabon makhallafuna sabon makhallafuna zuwa da kabi da zai kuma nan kai sabon makhallafuna da zai kuma magana ta kusuwa zuwa فيقول المخلفون من الأعراب فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفضهون إلا قليلا
wannan irin wannan hukumci Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wasu kahin na tabuka hudaybiya lokacin da manzara ya ci rauni bayan an yi azab manzara ya nemi wuta zuwa zuwa makka ta wanda ya gani iya aikin umara aikin haji ya ce maka cikin harbi ya nemi wuta zuwa makka a wani shida da shida shida da shida na hudaybiya wanda ta kace dai ya ce bakin hudaybiya iya ka ta harbi ta makka kawuri da ce da kusa da sananna duk da a jahiliya matarsu suna karama wanda ya zo ka'aba ba ta hana kowa ya ka'aba ba ta tunka da duk wata matsala amma saboda jahiliya saboda hamiyya kishin ajawa da addini suka abin da sabai ba suka ce mana da zai shiga ba saman bayin wata shiga maka wani an san abin da yawa gana na fitina a tsakanin musulmi na ya za a yi mu zo mu koma kaza kaza annabi dai nan abin da yawa gana sai a takace na hudaybiya ya wakana sun mutu daga makka da madina da mutum dubu mun yi da dubu ɗari da an san zamani ya fito daga makka da madina zuwa maka da mutum dubu ɗari biyar to zai ba na maka mutum muke ba kashe da mutane daga wata musu yanzu magana waɗannan mutane da aka yi yanzu mun muke fana a musu kan shi gwamnati tare waɗannan sai an da rubuci ya ce shi an san zamanin an yi a wurin suke rubutun su ta suka uzuri a gidan maka za a yi rubutun a wura gidan ba mutane ba waye to sai Allah shi ma Allah ya wani mutane waɗannan mutuwar da ke guda mu biya to guda ta gaba za a ba mu da biya Allah ya tsara ganima ta haiba haiba ta mun ganima kafin sai yawa har hamsa da farko duniya da gaba shi na haiba da kada abin da wani a haiba za a yi haibar bayan hudaybiya Allah subhanahu wa ta'ala bayan ayyukan to kai ma da wannan shine ke cewa sai ita mutane cewa يقول المخلفون يقول المخلفون فكذا أنا لأن لم يتأثر سوى ثم تجيب اللي فيها بعض انظر أحيانا بقى الظلم بعض الآيات اللي أحيانا كم كلمة ده انت غابر كلمة اللي تقول لها تأخر تو أما أنا كنت أقول شو وقت إنه مثلا إذا أكم أنا حكم ساعة وانت ذاكر هم المخلفون هم فكرة مثل لما كانوا تأخذوها وإذا كنت إنها طبيعة كده أداء دوك ثم تبيع إذا أنت تهي كنا خيبر أقوى أنهم جميع أتتبه za ta ce muku bari mu tafi da ku a ku bari mu ma ku bari mu ma a je mu je da ku mu ku bari mu je da mu je a je da mu mun da an je bar da mu shi Allah ke cewa yuridu yuridu ay mun kalam Allah yuridu ajbadu kalam Allah suna wannan magana suna neman canza maganar Allah da ya yi ta kare gunka Allah zai bukata amma ko kike yanzu su canza wannan Allah ta ce ta a cikin bayan Allah ke ne a cikin suna son canza maganar Allah. Allah ce kun ka gaya wani mutane don tattali suna har abada ba ku tsara mu. Ka zara su mu tsara da abin gabar. Wannan magana kafin yau mai jara mun bari mun gaba ba kun da hukumin mu. A daman Allah ya yi wannan magana kafin yanzu kayan lokacin mu ta haifar daman Allah ya gaya mun jaya mu. Allah ce ba ku tsara mu. Ka zara su mu tsara da mutum haka Allah kafin yanzu. أنا أظن أظن أظن ذلك يعني أظن ذلك قال الكلام هذا أقصد الله فسيقولون بل تحسدوننا على كلام هذا وأنا بقول هذا شيء أنا من أول هاي من الله يجي إذا كذا مسوينا مكانه ذات ذاك أمر سوى كن كنا وأنا حسد عليه كم جماعة مسامة قديمة كنا هذا الشيء أكيد أنا بقول لك وأنا بقول لك استقبال كان كده كل ده كان كده بعد ما بقبل انا ما انا ما كان كده كده بقى كان انا بقول لك بص في انت بص في انت لما كنت ده اللي ده بص عامل كده لهذا كده كل المخلفين من الاعراب فتدعون لا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما yanzu ke nan ba ruwan Allah da magana su a ban da magana da ga amsar da za ta baka in take kanta bika za ta ce kana musu hasada ne to yanzu Allah ya yi ta haka za a yi dai kada ka jawo shi kullum mahallakin na arab ka gaya ma waɗannan wanda aka bari na larabawan ƙauye ƙauyen madina wanda suka ce wuta aka musu wannan hukunci na a gaba ba a ƙara wuta da su to wannan magana yanzu ne Allah ya ƙare sai buƙatar a yanzu dai amma fa tu da'au ila qawmin uli ba ta shari amma ku bari a yanzu ba a zuwa eh ba a zuwa har da kinda amma zamanin zai zo lokacin zai zo za a kiraye ku ya kar wasu mutane masu tsananin karfi a nan za a gani fa in ku tsiru in ku kuma da hasan an kuka da'a a wannan jamu a yanzu ne ala da ba ka kata ba a zuwa da ku ba da zuwa da ni ba ta haifar yawan da ne biya wani sakamako wanda Allah zai takawa wani kajan wajen biya sun zama barbara da Allah sun dukkan wajen biya gaba daya Allah ka samu gaba daya ban da wani Allah kuma Allah ya samu ganima ta haifar wanda kowa ta ba ta samu a haifar to Allah ya wayar da wannan wannan wannan wannan da wuri aka ce ku ba a buƙatar ba a zuwa da ku amma yanzu wani ya kace sai za a tafi da bangar gari a wannan halin kuma sun biyu kuma kuka yi tsara yi tukun mun zama adar hasana alai ba ku lada ya tsawa an kuka kuma kuka yi wata fa'in da tawallau kamar da wani mutsalar an kuma aka tsari kiran naku kuka sake nulkewa kamar da kuka nulke da farko yu'azzibkum azabal alima alai ku azaba azabun almin kiran wannan wasu ne aka wa a hudaybiya duk da suka fita a yanzu su ma haka wasu da suka da jin ya da buka su ana ga wasu magana sai da ja kan dawo idan ka da tamimu in Allah ya mai da ka zuwa ga wata jama'a daga cikin wannan munafikai fasta da muka zamburu suka ne muka zubar da su fa kun dan ta kun ji mai abadan ga ya mutu har abada ba ku tsara fuska da ni wadan fuskatin mai ajuwan aba ran ran ran mai ajuwan kuma har abada ba ku tsara yaki ba mu tsara yaki masjidi da ku haka Allah ya ce ilmakum wanda kuka kuka wani mara kuka ne kuka nemi zama a gida a jikon farko dalilin haka kuka wani mara halifin ku zama tare da mata da yara masu zama ne a gida Allah zai zama ta kuma haka Allah sun san ta dini daga ma ba kai ba Allah Allah zai ka insha Allah ci gaba karanta gaba
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون na'am yan uwa a darasin musafi da ya gabata mun yi magana a nan sallallahu alaihi wasallam da Umar kan yin sallah ga Bilal ibn Salul wanda mutum sallama ya so ya so ya zo ganin sallah Umar ibn Khattab ya bijuro ya Rasulullah za ka min sallah na shi ne gare ka za ya kaza za ka min sallah bayan hana ka yace Umar ba hana da ba kai ba kai ne magawara ko kan ne magawara ko dan mutum da ba ya magawara kuma shi ne cikin da na fara ma Allah shi abin da na cikin da na fara ma a fara kawai da na fara kin ba na da da mu akhira ne da da mu mun da nisa wannan iya daga cikin wurare da yawa sama za ka cewa a cikin al'umma ko mun hamu mun mun hamu wanda ba a nufa ba amma da iya cikin da wani abu kamar da Allah yake mu ba da al'umma da wani abu da yawa cikin Qur'ani yi magana a sarko da Qur'ani kan wannan iya daga cikin wannan ababen kowa ne wannan zubi ya sallah ana wannan sallah Allah farko da aya in da an ya yi da rubutu yanzu ga nasu karar ya zo wala su salli ala ahadin min ma ta abada Allah ce kar ka yi sallah da ɗaya daga cikin wa'annan munafikai har abada da zo ta kare an goyi bayan ga ganin masala ra'ayin umar haka tsarin eh kuma wala da kuma ala kabari kanka tsaya a kan tsabarin shi wani shi ne hujja da mabaza ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake masu imani shi ana kawo mutum da sallah kuma ya tsaya a kan tsabarin shi don yin addu'a yan uwa wani shi ne hujja wanda dan dai ya kusa sallah dan mamaci wanda biya wallahi mutane rishin karatu tsayawa a wuri guda a tafiye zama kamar da cikin rijiya inda mutane za su karanci maliki da gaba daya su karanci sanwar zamani da su wani na mai mai mai mai malakawa masu neman gaskiya irin su bin rushin su imamu kurmuli mai mara malawa a cikin malakawa yana aiki ga ba na suna ba saka abu da rike magana a nan ba haka bai shi a wajen kada yanzu mata ara su sallah kan zawo imamu kurtubi sun tafsirin shi ya kwani mata'alolin sallah da maganar tsayuwa a karka bai yaruwa da maganar sarka kanta da ake ce maka da a malikiya ba karatun sura ba karanta fatiya ya kafara duk ban kurtubi ya tabbatar da ruwa wani kurtubi danta da ta manzar da Allah ya ko ba ma da ke da kama kama ta kusa ba wani wani kurtubi almajin sun kuma malikiya karta amma da zara na kuma na gaba da malika na farkon hakika ba su kalidanci kunan gaskiya suke nema kwanci za ka kama magana malaka ya cika za ta kaza amma ka hadisi da a nan sai su rinja da magana hadisi hadisi sai da magana da malaka wannan ba ka nan ne ma ba ba ba ta da shi amma malaka shi ma malaka sai ke da ya ku ta kan da shi da shi shi ma malaka sai ke da zai wannan fatawa ko in hadisi ita dole da nan hadisi yazo da aiki da nan hadisi ba ra'ayi haka an malaka sai sai shi ko abu mu mun kuma yace tabbas ya tabbata ruwa ta tantanta a san da gawa ya kawo da wani mai mutum ji sai ba marke ba ba ya ka masa ala a kabara ta ruku za a ma annabi sallallahu ke za a yi karanta fatiha kuma ya kawo ba ta tabbata ta abdullahi bin abbas da wanda ma bukhari ya rubuta bukhari ya ruwaya abdullahi bin abbas ya yi ruwa sallar gawa tunda akan sallar gawa ana yi azuci amma sai ya bayyana da fatiha yace na yi haka ya ta'alamu annaha sunnah شوف الخير أما المرضي ما بينا غير ذكر تنفى فيها كل شيء أقل وانت في آه أبقى البرضاك أبقى أسأل ملكية أسأل ملكية أبقى أسأل ملكية ده إمام مالك يا السنة كنا نسمع حديث يقول كيف أنا كنت في شيء وأنا رواية حتى خطأ ده ما كان باين سفر أحسبي أو أحد من ثلاث مين برادر طبعا أقول جاي إمام كنت في تنفيذ جاي من أكام إمام كنت في أقول كنت كلمة وأنا آية kada da yadda yake imam musulmi ya ga mata ala da waka da misali ba ka bara kai kabbara ta biyu a wannan masallaci na ibrahim ya kasar ibrahim ta kwan kabbara ta uku ta hudu shi ne ake alkuwa cikin addu'o'i da ake yi na na misali na na binne mutum la mutum da hayyina wa mayyitina wa hajirina wa ghalibina wa kabirina wa kabirina wa zakarina wa unsana allahumma man ahyaitu minna fa hayya ala salam man tawfaytu minna fa tawfa ala iman allahumma la tahrimna ajrahu la tahrimna ba'dahu da wani addu'a sai ka yi kuma ka kabara ta biyu ka yi na masu musa'ala da zaka yi masu kabalin hana mana suna suna haka wai kabara ta alaƙa ta mutu assalamu alaikum haka ba yadda ake addu'a a kabara ta uku aka ta hudu hatta lalle mai da mai misala ya ga masa ala in ka so bayan kabara ta hudu ka yi addu'a in ma baka so ba ba ka yi ba wannan ra'ayi ne normal cikin shirin na rasa da na ɗauki da wani sai ba ka yadda ma cikin mutum hadisi sai ta wata ba ta lafiya a kuma muhtar mutum hadisi ta yin addu'a ban gaba da wani shi ne abin da aka zaɓa kuma shi ta baka sunna ka kira ka aika ɗayan kaɗa yake wani shi addu'a amma addu'a ba san zan da ɗaukar kamar shi ayyuka ma ko da su biya da su biya da su assalamu alaikum gaskiya suke ta faɗa gaskiya addu'a ko kina kyau da mutum addu'a كلمة ولا أدواء فكلمة تبر أدواء هو سبع أدواء ولا حتى كلمة تبر ده مكان شيء ولا نقول الله عليه وسلم إن الآية بني ما مشي وقف عليه رواد أو داون يوتو لا بد من سمنا أفعال كبار بان دبان شو سمنا بدر حتى ما نقول ذلك هذا شو ما نقول يدري أيوة أي أكثر قبل الآية أكثر قبل أوام ما مشي أو رسول الله تعالى da neman ba da amsa ta matsatsu allama da zai zuwa alamar tabbito allah gafar ta mishi allah ta tabbatar da shi kan wani shi ne sunna kuma da kiyar na kwari akan haka cewa a nan al'adar mu abin da ake yi za a zo a makwantai kana da barin sunna ta tsaya kana wani tsohon can sunna sunna a tsabta kake ga ana kallon ka wani kai ka zo kai da saba addini ne ya tsaya a shi ne sunna haka ba za Allah yi haka na sun Qur'ani ne kawo amma da Qur'ani a nuna a gaban ka Allah ya nuna mun Allah ka shewa abin da lafi imani har ka wa mun kai wa la tusalli ala ahadin minhum ba'da abada wa la ala qawli ta sun san da Qur'ani da maka munafikai ne kaka mun sanda ka tsaya kan kabarin mu na addu'a yanda ake maka imani ko kuma kan tafsirin maka ba ta abin da yake wannan magana annabi sai wani da sunna bai bayan haka maganar abin da ake yi in wa hatta ruwan ruwan sakin jirgi sun kayi abin da sun kawo a tsaye in wani guri ba ta kuma sai tsara yi in ta zo mutum a nan sai wani in zai da sunna kai kare mutum ne ya gwada ta ya ma ya ma ya ma ya ji ya ji ya kuma ya kuma sunna ko ga da eh Allah mu kubar rasul Allah mu kubar rasul kun ga tafi Allah mu kubar kun ga tafi kamar sai wasu wata da muhimmancin na zauna shi ne shi ne abin da ya tabbata to hatta da ya abdalla duk da imamu sana'ani wanda ya ɗauki yake da bulugu maram shan bulugu maram na imamu sana'ani ya tabbata ala ruwaya ta ya abdalla وإذا سألك الملكان عن ربك ونبيك ودينك فقل لهما الله ورسوله وإسلام ديني وانا أدعى يا ساو من رسول yace wannan ruwaya wannan sana ali ke magana sai saboda salam yace wannan maganar tarkini ga mamaci da kuma yayi aka kada mu kada da magana kana jira da shi an tambaye ka an tambaye ka abu kuma tambaya ta waye ubangijin ka ka ce musu Allah a waye annabin ka wani ta wani ta wani ta kuma ina da da da da da da ba ku so abin da ke ba wani shi ya da wani wani wani da bunnin ne wani da bunnin ne wani kuma wani shi ne ka fita wani bayan bayan kai bayan kai abin da yake naka kamar addu'a Allah ka sabta Allah ka bai da mu shi ne kuma shi ne amma ne amma Allah bai da kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana na kuma shi kamar addu'a ba za ta ce Allah bai da za ta gafarta mishi Allah ka tabbatar mishi wannan shi ne amma da mu shi wanda Allah gafara ta Allah Allah tabbatar mishi mamman da nake cewa wannan da ba wannan ruwaya mai kawo maganar addini ya ce duk wani wanda zan da ai kira da addini ya san kirkire ne ruwa ya ce kirkire da fakar ya kawo nan maza Allah cikin cikin subul salam kana ka zuka gani ko ma ta ka tsaya kuma ka bari wani ba ya na rubuce an wa mu tsara su kuma ka ta addini kai wa kada su ake a sunna ana karantar da mutane sunna amma suna faɗa lalle idan har idan har mun tsaye bai sa ba zai mutu shi bai ruwa sai mutu da zama bai ruwa in har nan da mutu kai kashi ba da kyale da election da wani zai iya sun da kake koma ke koma bida a kama da kowa Allah shi zai in wannan shi ne nan da Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya sabakar da nan da mun Allah ta'ala shi ya yi yayi amma sai ka yanzu gaban nan wala tusalli ala ahadin minkum ma ta'ala kan ka yi sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan munafikai har abada wala taqum ala qabri kan ka tsaya kan qabri kuma gudun da da nan ne a koma baya a jirin tafsir da madawata ya za ka yi a rubuce ka ake da garin ka koma ga mai madawata ka hatta da malaman maliki na hakika ba adalci yace innahum kafaru billahi wa rasulihi domin sun kafirce ma Allah da manzon wa ma suhum fasiqun sun suna fasikai ya za mu sallah bai ba cika ba kallon
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون na'am yace kuma nan sarrafa ita ana kan matsala na kawo gawa balle aka gamu da ahalin sunan da ahalin ba matsalar tsayawa a kan gawa kakan da su lalle ya zo a cikin risala na maganar tsayawa a tsaki a daidai kafin da mace namiji a tsakiya an hana tsayawa a tsakiyar mace ka ga wannan gwamfara mutumin abin da zai suna karara ya taɓa haka shi ma alaihi wani mutumin ya kan magana gaskiyar magana abin da ya zo a sunna karara ba ka rusa tsarin nufin sunna na fi karama ba karama ya bin da karantar na miji a tsaya a kusan kan shi in mutum za ka mai tsalla gawa kai mu ma mace a tsaya a tsakiyarta haka ya kawo sunna هذا أمر من مكة فيعني الرسالة أنت بأي تبقى يبقى كيف يعني أنت رحمة الله آه سنة هي أكيد سنة هي أكيد هذا بالله هذا يبقى هذا كده بس ما من أصدقائش وأنا كما تقوم الآن سنة كما لو كل جوجي حتى أنا المقصد يا قال نفسي أبن جدا فتك نفسي أنا أمر كذا سلامة حتى أنا قلت لي شرم مثال أنا مكانا آه رأيي الجفاف فكان من هكذا a wata fahimta ce dabar da wani san abu a kanka kada a tsakiyar muke kaza kaza tun suna rusu a kamar amma sun na gurin ka tsaya in zan da sanda ba kai da liman ka tsaya a kusan kan da mai in ba ta ce ka tsaya idan mutum magana haka suna da shi ke zama yace wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum wannan mutane ala ke da mu fasa salama kada a dukiyarsu da yawan da iyansu wannan kai zirge ka kada dukiya da yawa mutane ya zirge ka Allah ko daya yace innama yuridu Allah an yu'azzibahum biha fi dunya wannan dukiya da Allah ba da iyali Allah iya so ne a nan duniya a nan duniyar ya azabtar da su da dukiyar wajen nema ba hutu ga tsaro fitina kullum da wani faru wata aje ka zai wa kana kullum tashin hankalin sa ya shige ka an yi zai kuma maka da na kake dama dan ga shi ɗaya ne abin zai amma kan tsoron shi kan tsoron ko tsoron shi kada tsoron shi akwai da fashin tuwa da gidan wallahi fashin tuwa da wallahi tsoron su ka aje farko na bakai wasan kuma kuma ta kada kashe kashe kashe ta zama hanya ba za ka zama tattaru suke su aka zama kan sallai an samu biyar na samun an yi zuwa ne da ma'a kama ban sun kashe bayan da lalle da bayan da kan kirkiya kan da bayan da kan kirkiya ita kuma tare da ta zuwa iya ita za ka mata za ka mata kayan cikin zuci wani ita wanda da wanda da kusa Allah ya kai ya mutu ana kuma ni ne ba muna yari an shari da suna kana kama ko kuma da kaba kamar da mun kai mu sun tashi da ko fashan da su kana ko Allah ya mata azaba da duniya da adan duniya wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun ga wahala duniya gida ba huta ba kuma Allah ya dauki ran suna cikin halin kafirci Allah ke ina magana kawai abu ne da ya fice ba shi gaba kan gaba
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي القول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي القول منهم الذي إذن حال غدا متعلم له كيف مطور الدار المجاهد في سبيل الله التي إذا أخذ مقدة وتصورة ونص آيوي وأن أكرم أكرم أكرم أمرني أن آمن بالله وإن إيماني تألا وجهل مع الذنوب من هذا الشراب الموضوع مع الله حتى أنا أقول أنا أقول لهم كنا استأذنت كل دول منهم إخدا والفكر ده وداتا فقد أقول مثل المجيء إخدا ما هو وداتا أكيوسو سنة دول أن لهم كل من أبرز أجدا وقالوا ذرنا نقل مع القائدين أبدا أبرنا أجدا وطبعا نريد أبدا نريد يا دبيا فقالوا الحمد لله أبرنا أجدا تعرض ما كان يعرف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah ya radu bi an yakunu ma da hawali sun yarda sun yarda ma kan su zama tare da mata alfali mata alkalbat mata sun yarda su zama tare da mata a gida da su maza ne da hali da komi suka yi su zama tare da mata Allah ta yi kan Allah ce wasu bi ala qulubihim hum la yafqahun Allah ta yi zuciyar ba ka gane ko tun daga gaba ne ya Allah wani kwandam ya Allah ta yi zuciyar ba ka gane ko ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته